الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata biyu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yake da sha hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatu na sura alkur'ani mai girma a cikin suratu ali imran wanda yau shi ne darasin da tara a cikin wannan sura din darasin da tara idan ba kuma ta ba a satin da Madan Allah madaukin sarki zalika min abba'il ghaib al-muhim فما كنت لديهم يؤمنون أقلامهم أيهم يؤمن مريم har zuwa ƙarshe wanda ya kuma da akan aya ta 45 fadin Allah madaukin sarki قالت الملائكة يا مريم نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله إن الله يبشرك بكلمة إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين Muna cikin kisar nuna Maryam alaiha salatu wassalam Allah ce qalatil mala'ikatu ya Maryam ka tuna yayin da mala'iku suke cewa ya Maryam mala'iku anan ana nufin Jibril ne alaihi salam kamar yadda muka tabbatar a satin da wuce إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم الله yana miki bishara da kalma daga gare shi bi kalimatin minhu da kalma daga gare shi ismuhu almasihu isa bin maryam wannan kalma din sunansa masihu dan maryam ma'ana wani ɗa ne da Allah zai baki shi daga gare shi tabaraka wa ta'ala an ce bi kalimatin minhu ne saboda annabi isa ya kasance ne wato da uwa babu uba to ya kasance ne kuma tsakanin alkafu wa nun kana baina alkafi wa nun innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin ubangiji idan Allah ya nuface shi don ya kasance sai ya ce kun fayakun kuma sai ya kasance to haka annabi Isa Allah ya umarce shi ya kasance ya ce kasance sai kurum ya kasance din to shine ake nufin bi kalimatin minhu اسمه المسيح عيسى بن مريم sunansa almasihu isa ibn maryam malamai sun yi saɓani dangane da sababin da yasa aka ambace shi da almasihu abin da ake nufi da almasihu in ji wasu malaman shine mutumin da aka shafe shi daga dukkan al'akazar dukkan wata kazanta da datti wa tusira min az-zunub an tsarkake shi daga dukkan zunubi wasu kuma malaman suka ce a'a li'annahu musiha bil baraka an ce da shi almasihu ne saboda an shafe shi da albarka ma'ana mutum ne dan albarka wasu kuma ma suka kara cewa sunni almasihu masihan li'annahu kharaja min batni ummihi mamsu'an bid-dughni an ambaci Isa dan Maryamu da masihu ne saboda ya fito daga cikin cikin mahaifiyarsa a shafa da mai kowane yaro sai bayan ya zo duniya ake wanke shi a shafa masa mai ko to shi isa dan maryam saboda dan gatan Allah ne daman da ya gure duniya ma sai ya fito a wanke a shafe tas sai sa aka ce da shi almasihu ina fata ana fahimta wasu malamai suka ce a'a an ce da shi masihu ne saboda mala'ika jibrilu ya shafe shi da mala'ika jibrilu ya shafe shi sai ya zamanto babu rabon shaidan a tattare da shi to wannan shafa da jibrilu ya masa shi fa aka ce da shi al-masihu al-masihu waɗannan su ne kaɗan daga cikin maganganu da malamai suka wato faɗa wasu kuma suka ce a an ce da shi masihu ne saboda duk lokacin da ya samu wato mai illa ko mai kuturta ko gurgu inda ya shafe shi to kurum zai warke duk wanda ya shafa inda mai illa ne kamar yadda zamu zo mu karanta to zai warkar da shi insha Allah shi yasa aka ce da shi masihu to me yasa aka ce da shi ibnu maryam ai an san mutum ana danganta shi da babansa ko Muhammad ibn Abdullahi ko ba ka bane Zaidu ibn Ibrahim Ibrahim ibn Amr kowa ana danganta shi da sunan babansa to shi nan an haife shi ne saboda a nuna cikakkiyar kudurar Ubangiji za mu zo mu magana a ayoyin gaba wala Allah ko tafsirin sati mai zuwa menene hikimar da ta sa Allah ya halicci annabi Isa salam babu uba sannan kuma me yasa annabi Adam shi ma aka halicce shi babu uba to a nan gurin Allah ya yi wannan ne dai nuna wato cikakken kudurarsa da cikakken mulkinsa wani Allah wani ya ce ai bayan da za a halicce mutum sai da uwa da uwa in ba haka ba kuma dole sai ta yi zina to ga shi daman mun karanta a kisan na Maryam daman mace ce ce ta ake cire ta albatuli ai Maryam albatuli wanda ta yanke alaka da maza ba ta da alaka da maza kullum ibada take ba ta taba sanin namiji ba kuma ga shi ta yi Allah ya tura mala'ika Jibrilu kamar da wata riwaya ta zo ya mala'ika Jibrilu ya daga rigar na Maryam sai ya busa iska kullum yana fura wannan shikenan Allah ce kun fakana sai kai ya kasance bi ibrahim Allah tabaraka wa ta'ala ismuhu al-masih isa ibn maryam wajihan mutum ne madaukaki sharifin rafi'an za jahin wa qadar madaukaki kuma mai matsayi fi dunya wal akhirah a duniya da lahira wa min al-muqarrabin kuma yana cikin makusantan Allah tabaraka wa ta'ala bayan wannan yana daga cikin mu'jizojinsa wa yukallimu an-nasa fil mahdi yana wa mutane magana tun yana karami yaro karami yana cikin zarin goyo ilmadi ay sabirin qabla awanil kalami yana yaro karami kafin lokacin magana din ma yayi shi ya fara yin magana kamar yadda Allah ya bada labari a cikin suratul maryam yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa fil kitabi maryam إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال اني آه قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا يتي وكان أمرا مقضيا فحملته أي شيء تبقى تشكي كلا فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تهزني قد جعل ربك تحتك فريا ورزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري أيضا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا sai ɗaya fara magana kala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya shine ma'ana wa yusallimu an-nasa fil mahdi yana yi wa mutane magana tun yana cikin ne zanin goyo kenan kala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا التي ذلك يسمى مريم قول الحق الذي فيه يمترون أي wannan shi ne Isa ɗan Maryam sauran bayanin sai mun zo kisar suratu Maryam yanzu idan idan muka shiga nan kuma sai mu koma suratu Maryam gaba daya amma dai abin da ya dame ni a nan da Allah ce yukallimun nasa fil mahdi yana yi mutane magana ko yana cikin zanin goyo to shine can da ta zo da shi a gobe sai mutane suka ce ta ya maryamu na karji ita shay'an fariya maryam kin zo da ƙarya lalle yau kin zo da ƙarya subhanallah yabo wa Allah mai bauta na karji ita shay'an fariya ya ukta haruna ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في الماضي صبيا يا كي أخت هارون بابنك فابا متن بلا بني mahaifiyarki ba karewa mace wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilai kun sai ta nuni ga yaron yana goyon yana gadan baya ba sai ta ci gashi qala inni abdullahi a taniyar kitaba kawai isa dan maryam sai magana tilarci manin goyo ba yace ni ne bawan Allah da Allah ya bani littafi wa ja'alani nabiyya kuma Allah ya sanya ni a matsayin annabi ba wannan ba maka dai ya ja'alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya sa ni mai albarka a duk inda na kasance kuma yana wasiya bis salati waz zakati ma dumtu hayya bayan nan kuma wa barran bi walidati ni mutum ne mai biyayya ga mahaifiyata wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah bai sanya ni mai girman kai ga wuta ba to kaga yayi magana kenan ko yana dan karami yana cikin zanin goyo wa kahla sannan lokacin da ya zama dattijo kuma dan wannan min babu aula fa yukallifu an-nasa fil mahdi wa kahla to wa kahla lokacin da ya zama dattijo to akwai mushkila a nan lokacin da ya zama da cijo lokacin da da aka ɗauke shi za mu zo mu karanta magana akan ɗauke yan nabi isa ɗan maryam lokacin da aka ɗauke shi bai zama da cijo ba to shi zai magana kenan maganar wannan wakalar ɗin bai zo yi ta ba nan gaba ne zai zo yi lokacin da Allah ya saukar da shi ya dawo da shi ina fata ana fahimta yawwa wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla wasu malamai suka ce a wakalan ana nufin bayanai da zai rinka bayarwa na mu'jiza bayanai na mu'jiza da zai rinka bayarwa yanzu ne cewa shi annabi ne nabiyan basharaha bi nubuwati Isa alaihi salatu wassalam maganarsa a cikin wannan goyo mu'jiza ce maganarsa kuma da zai a cikin kuhuna da lokacin da yake tafi yana bada bayani akan mu'jizozi shi ma ai mu'jiza ce wa min as-salihin kuma Allah ya ce wannan bawan Allah yana da cikin bayan Allah na gari salihai na kwarai to sai Allah ya ce mai kuma قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء نعم إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
dangane da maganar da shi annabi isa alaihi salatu wassalam yayi a cikin zanin goro imam bukhari da imam muslim a imam bukhari ya fidda hadisi yake cewa a cikin sahihinsa daga abu huraira manzo Allah yana cewa lam yatakallam fil mahdi illa salasa ba wanda ya magana a cikin zanin goyo a duniya kwata kwata sai mutum uku annabi ya ce isa na farkon sa akwai isa dan maryam sannan kuma wa kana rajulun fi bani isra'ila rajulun yuqalu lahu jurayj akwai wani mutum a bani isra'ila wanda ake ce da shi jurayj mutum ne mai yawan ibada da yawan sallah da yawan komawa ga ubangijinsa shi wannan jirage yana da mahaifiyarsa to sai koma wajen gari kawai ya keɓance kansa ya shiga kalwa don yin ibada ya dan gina dan ɗakinsa da bukkansa a sama sai ka dan yi wata kalama bai yi a ƙasa ba dan kar a zo cewa a zuwa tutume shi a sama yake bai da aiki kurin sai sallah to wata rana sai mahaifiyar ta zo sai tana kira tana cewa jireju to jireju yana sallah yana cikin sallah din sai ke cewa ya rabbi ummi wa salati ya rabbi ummi wa salati ya rabbi ummi wa salati yana sallah ga tsohuwarsa ta kira shi sai ce ya ubangiji ga mahaifiyata tana kira ya ubangiji ga kuma sallah ina yi jiraiju jiraiju jiraiju sai kira sa uku bawan Allah ne bai fito ba ta kama hanyar fito ta sake dawowa ta sake yin kira jiraiju jiraiju duk lokacin da za ta dawo sai ba ta ci sa'a ba sai ta tarar yana sallah to shi kuma ishihadi yana ganin ya yanke ganawa da ubangiji ya je ya saurare ta sai ya fifita hakkin Allah akan hakkin mahaifiyarsa wannan shi ne ishihadin da jireje ta kira sai ce ya rabbi ummi wa salati ya Allah mahaifiyata ya Allah sallata jiraiju ya rabbi ummi wa salati ya Allah mahaifiyata ya Allah ga kuma sallah ta tafi ta sake dawowa karo na uku aka ci rashin sa'a kuma duk ta tarar da shi yana yin sallah a wata riwayar ya ce ujibu ha au usalli in amsa mata in yanke sallar ko in ci gaba da sallata da ƙarshe dai sai ran ta baci irin yadda iyayen ranki take baci kace Allahumma la tunijhu hatta turiyahu wujuhal mumisat ya Allah kada ka kashe direci sai ka sa ya yi karan batta da fuskar tawai ba jinin su sallah ba to wannan ibada ta sai Allah ka sa ya karan batta da kawai to wannan yake nuna mana wato addu'ar iyaye addu'a ce nauyi kuma abin tsoro ce Imam Bukhari ya da hadisi a cikin littafin sa al-Adab al-Mufrad cewa Allah yana gaggawan karban addu'ar iyaye na alheri ko na sharri da haka ya kai dan uwana ka yi kokari ka samu yardar iyayenka su yi maka addu'ar alheri kada ka bari ka bata wa iyayenka rai su yi su maka mummuna addu'a idan har ka shiga hakkin su suka maka mummuna addu'a to ko wallahi Allah yana karba ko kuma iyaye tunda Allah ya sa bakin ku Allah yana karba dangane da addu'o'i da kuke yi wa ƴaƴanku to sai ku kiyaye kada ku yi wa ƴaƴanku addu'a sai na alheri duk uba idan zai addu'a to yayi wa ɗansa addu'ar alheri kada ya masa addu'a ta sharri kullum mutum ya rinka faɗin alkhairi kada ya rinka faɗin sharri wani lokacin za ka zo ka yi mummuna addu'a kuma bala'i ya zo ku fara cin moriyar bala'in tun kana raye kafin ka mutu ashe kai kai masa addu'a na haka ya kamata kullum ko da an bata maka rai kada ka yi mummuna addu'a yanzu za mu ji a wannan kissa kun ji abin da wannan tsohuwa ta faɗa kuma ba Allah nan kun ga ya ishiya bi ne kokari yayin sallah fa yake shi kenan wata rana yana cikin sallah sai ga wata mace karuwa sai ta zo tana taya shi kun san tayi ko kamar da zaka taya kaya tana latsa shi tun da ta ga wuri ne na halwa babu kowa bari ta rutse shi ko za ta rutse shi da ta shiga yanzu na da ita subhanallah sai sai yake yadda ta je ta dawo yau ta dawo ya ki yadda ya shida mai da bai san koyon wasu sallah amma ka duba sharri karuwar banu isra'ila kenan wato ita karuwa da ta banu isra'ila ta wannan zamanin duk sharrin su daya to ba karuwa kaɗai ba duk matar banza yanzu ana samun mata ai da suke fitinan maza ko a jami'a ko a kwalejoji kurin ka gariya ta matsaluma wani ɗalibi yake cewa wallahi malam yanzu zina ake kyauta ya ce wallahi malam kai akwai matan da za su sai su biya kama don kai lalata da su su ba wai buƙatar kuɗi ne ba ya ce ni ɗin nan an taya ne in ji shi da balawa ya ce shi ɗin nan an taya shi yawa ya ce ya saboda kasar yana ɗauka kada wani ce subhanallah shi ne yake ba da labari ya ce shi ɗin nan an sha taya kyauta free of charge ba biya wallahi da ke biya maka ka wannan bala'i ma na Allah tsare mu da shi Allah ya kawo wani zamani subhanallah subhanallah yace malam ya'ya ne na masu hali ya'yan masu kuɗi yace malam sun ci sun koshi kuma babu tarbiyyar addini kuma sun balaga sun kai munzalin aure kuma dama yarinya ba ta isa ma ce magana aure a gidan ubanta ba don daman gidansu yan boko ne to wai sai suke cewa bari su rage zafi haka suke faɗa akwai kwandam akwai ƙwayoyin hana ɗaukan ciki akwai kaza akwai kaza za ta ƙari shi karatun da na jami'a ta gama zinace zinacenta ba wanda zai iya ganewa musamman ma saurayi ne aure ce na zai iya ganewa cewa ta taɓa sashi wani namiji da zai iya fahimta ba wannan ita ce musibar da 'ya'yan da suke fama da shi a makarantu na jami'o'i wani bawan Allah yana ba da labari wannan dubibar kafa ce nake baku don saboda ya kamata masu iyaya a ƙarƙashin su su maza wallahi su aure su yana da yaya mata wajen guda uku a gidan shi wata rana ya dawo ba sani ba sun shiga falo irin falon nan mu haɗu a falo ga ɗakin baban su ga ɗakin maman su ga kuma ɗakin su sun yi sun haɗu a falo sun ɗauka uwar mata nan ta fita ta tafi kicin haka ashe uban ya dawo ya shiga da takalmar cikin daki wannan tana dawa tana shigowa ta ce miƙa ni ta miƙe sai ta faɗi wani abu wannan ma haka wannan ma haka gaba ɗaya hankalin su ya tashi daga cewa uban yana nan sun ka fara magana sai dai suke cewa ka ina ma yau nan da a ce kaza kaza kaza kaza kaza da a ce yau tana gidan mijinta da sai ta yi masa kaza sai mata kaza sai ɗayar ita ma sai ta faɗi magana ma da ta dinka ta waccar ma wajen muni subhanallah sai uwar take ce alaji ji abin da yaran nan suke faɗa alaji saurari abin da yaran nan suke faɗa alaji ya kasa kunnensa sai kuma suke ta faɗa ɗin saboda sun sha iska to sun balaga har sun zama malangu sun kai mungalin aure ba auren da su ba malam kawai sai Allah ya jiyar da shi Allah ya jiyar da shi subhanallah ai sai ya mutu sai zagi kun ci abu kazan kun ci kaza ku fita fita kowa sai ta je ta kama mijin da za ta aura a sati nan za auren da su su da murna ba suke yi wallahi da ki gama ta ji kuma da ne mu maza ga auren ya karo ta ya aika su yace wannan wani abu kunya ba da ni ba yi ba to wallahi nake gaya muku mata fitina ne kullum ka nemi Allah ya tsare ka kaga malam duk imanin ka duk takawarka kullum in dai harkar mata ne kawai kada ku haɗu shine kawai jama'a ba wani magana wayewa a gara masallawo ne wa ne kaza kaza duk wanda ka ga yana mu'amala da mata je ka dawo je ka dawo harkar mata harkar mata to akwai Allah tambaya gaskiya kullum mutum kare nesa nesa sese sese sese kurin nesa nesa wannan ba Allah jirin shi kenan ka duba ibada irin ta jire ta latsa ta latsa ta gani zai yi ba ya ki kula ta shi kenan kasan sharar mata sai ta ta samu wani mutum makiyayi wani hadisin fa na bukhari ne yake jabu sai ta samu wani mai kiwon dabbobi ta ba shi kanta da kanta kyauta ya zo lalata da ita suka taɗiya suka taɗiya har aka samu ciki saboda makirci da makaru irin na mata kullum sai ta shiga gari tana cewa wannan cikin fa na jireji gari kuma kowa ya san jireji da ibada wani mutum ne mai bauta yana ta a ɗakinsa ba ruwansa da kowa sai ta yana yaɗawa cikin jireji cikin jireji sarkin gari yake to wallahi ba a yi sa masa wannan rashin kirkin ba sam shi kuma bai da badan mazraj zai wannan aikin yace sai an kira zuraiju an tona masa asiri aka haɗa jama'ar gari gaba ɗaya da na ƙauye da na birni biyu aka je aka samo zuraiju aka aka rushe ɗakin aka ta jingurin bawan Allah ana dukansa aka fito da shi aka kawo shi kofar fada aka kawo wannan karuwa aka kawo shi aka ce yaya aka yi kai wa wannan matar ciki ya ce wace mata aka ce ga tana sai kalle ta shi ke na addu'ar uwa ta tabbata ya jiya aka kalle wannan yace shi bai fanta ba kun ga daman dai abinda uwar take a Allah kada ka ɗauki ransu sai ya yi karan mata ya ga karuwa ba duni ta ibada bane ba to ya ga karuwa to ba ma ganin karuwan ba sun yi sauyin zance da ita yace ni tace kai to bari ku ga karama ce auliya eh auliya sahihan auliya ai gire jumalan sai ya samu cikin nan sai jirgi cikin yace ya babu man abuk ka san waye babu dan jinjiri dan ciki a yaran su kenan ya babu man abuk ya jirgi yace kai waye ubanka kullum sai yaron nan yace ra'iyar janam yayi magana sarki ya ji da jama'a suka ce yaro yana cikin ciki ba a wata riwaya cewa aka yan haife shi an haife shi yana cikin zanen gurayen yana cikin zanen gurayen sai jingire shi ya ce man abok waye ubanka dan jingiri sai ya ce ne ra'iyal ganami ke ciwon dabbobi ba bukata farbiya ba sai ce shi ke na kusa ke ni sai aka ce subhanallah sai aka ji kunya ya za a yi sai sarki ya ce nabni sauma ataka min zahab za mu je mu gina maka wurin ibadarka da zinari ma dai ne namu ma yare da yace la illa min tin kar ku je ku min gina zinari ba na so a gina mun da tabo kai yanzu mun samu mutum nawa mutum biyu ko da annabi isa da wannan sahibi jirai a ba jirai ba ba sai dai ka ce yaron jirai in an ce yaron jirai ka tuna kisan akwai wata mace cikin da ne isra'ila tana shayar da ɗanta tana goyon ɗan fa tana goyon ɗan tana shayar da shi sai wani mutum ya zo ya wuce da ya wuce wannan mutum babban mutum ne mai matsayi sai ita wannan uwarsa sai ta ce Allahumma ja'alni bini mislahu ya Allah ka sanya dana ya zama irin wannan mutum kullum yaron nan karami sai ya saki nonon ya juya ya kalli wannan mutumin matafi ya ce Allahumma la ta ja'alni mislahu yace ya Allah ya juya fa ya kalli wanda aka ce Allah ne da shi irinsa yace ya Allah karka ne da ni irin wannan subhanallah yaro dan karami yana zama yare yana zama wannan magana kurum sai da ya kama nonon matar nonon uwar ya ci gaba da shakar ya ci gaba abinsa abu yana mai ruwa yake cewa kamar gani ina ganin manzo Allah lokacin da yake ba mu isa shi ma yana haka da bakinsa yana tsotsan nonon yana cewa kullum yaro sai kama nonon mahaifiyar sai yana ta tsotsa ma'ana annabi ya kwatanta musu yadda ma yaro yake tsotsan nonon ana nan ana nan sai ga wani sai ga wata baiwa ta zo cikin wulaƙanci talauci rashi bukata gashi nan dai wanda in ka zanta ba za ka ce kai wannan ba za ka so ka zama irin ta ba sai mahaifiyar wannan yaro sai ta ce ya Allah Allahumma la taj'al ibni mithla halihi ya Allah kada ka sanya ɗana ya zamanto irin wannan matar Bala yaro sai ta ce nono sai ya juya ya fuskanci wannan baiwar Allah baiwa ce baiwa tana cikin wani hali na talauci sai ce Allahumma ja'alni mithlaha ya Allah ka sa in zama irinta Iyar kuma wata ɗaya ta ba sai ta ce lima da yaya za ka yi min haka sai yaro ya sake magana ce arratibi jabbarin min aljababira wannan mahayi wannan mutumin da yake cikin kayan kwal wato kwalliya da ado da kyale-kyale ana ganin babba ne a cikin al'umma jabbarin ne min aljababira wani mutum ne wato cikin masu girman kai da jabberanci ba alheri a tare da shi yaya za ki mun addu'a ki ce Allah ya sani na zama irin waɗannan mutanen kun ji ko ashe ba girin girin ba ne sai mai kullum kaga mutum yana cikin mota mai tsada yana kaza yana kaza yana kace kace kai ma irin wannan to wata kila yankan kai yake ko ba gaba ne wata kila kudin gwamnati ne wata kila kudin cinta ne wata kila kudin duba ne wata kila wata kila wata kila ha'inci ne wata kila yaudara ne wata kila wata kila gashi nan kudin haram hanyar su da yawa amma yau abin da mutane suke sha'awa kenan yayi ya gama ya tsallaka ya tafi abuja ya samu wani ofis shi ba a rika tsoro masa miliyoyi yana tokare su da biyu yana zuwa yana gina gidaje yana hawa motoci masu tsada ana ganin sa ana sha'awar sa amma shi din baya cikin natsuwa baya iya bacci sai ya sha kwayoyi in sha kwayoyin ma yana cikin sai tarafin ke yana tsorita yana tsorita bai da natsuwa kullum bai da lafiya kai ku tana ka miskini babu ruwanka kana nutsin ka gara ma yanda ka koma da ka ci tuwon ma sai ka jefar da karamman ka a kofar gida ka yi baccin ka ana salatu ka tashi ke shafar yanka da yake da kare ke sallah shi ko mana ya yi sai fitar da ya jefar sabar masa waje kwanta ba sai ya ci duka ba daka shi za a yi sosai mu haƙi sai kuwa fa na ruwanka ba ruwanka ka ga ashe kana cikin nutsuwa to in za ka roƙi Allah Allah baka mai albarka haka za ka yi yau ka roƙi Allah Allah baka arziki mai albarka sai ya sake cewa hadi al'ama ya kulu na sarakat zanat walam taf'al wannan yarinya baiwa da ake ganin ta yaƙan tacciya ana cewa wai ɓarauniya ne ma mazinaciya ce kuma da talaucinta walam taf'al in jiyar yake cewa bata aikata komai ba mutum ya kirki ne sani a baiwa Allah ta gani ya Allah ka sanya ni zama irin ta ta gari wanda ko an zarge ni zargin da rabbi ba to abin da ya dace yana nan gurin shine ai a cikin wannan ayar Allah ya faɗa ko wa yukallimu nasa fil mahdi wa kahla to sai manzo Allah da yake Qur'ani hadisin Annabi yana fassara shi da manzo Allah ya zo kan wannan aya sai yake yi sahabbai bayani cewa ai ba Isa dan Maryam ne kadai yayi magana cikin zanin goyo ba ai kun ji kun ji kun ji kun ji ga waɗannan ma sun yi magana a cikin zanin goyo to wannan ne yake nuna yana nuna kudurar Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir haka Allah ga dama in an zo magana ba za a yi ba sai bayan 'yan shekaru kuma wasu kuma aka sa suka yi shi a wani lokacin da ba a tsammanin za a yi an fahimci wannan qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar sai suke cewa ya rab a wasu malaman tafsir suke cewa rabbi din nan tana nufin ya sayyidi mala'ika jibril take fada wasu suka ce ubangiji take nufi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar ya Allah ta ƙaƙa in ji Maryam kenan ya Allah ta ƙaƙa ta yaya zan samu ɗa alhalin ɗa namiji bai shafe ni ba wala mai sub ne rajulin kenan kala zalika ta'ajjuban tana faɗin wannan ne tana mamaki ba wajen tana ganin Allah bai zai iya ba saboda al'ada bata gudana ba cewa mace tana iya haihuwa ba tare da namiji ya kusance da ba a nan ya kamata yan uwa ku fahimta ashe duk lokacin da yanzu ka gama ki tana ciki to da yanzu ko dai cikin fi sabilillahi ko kuma cikin fi sabilin shaytan cikin fi sabilillahi ne da aure cikin shaytan kuma ba ta da aure kuma aka yi tana da ciki da haka kada a yadda mace ta dauki ciki ba ta da miji in dai ba miji aka yanta ciki to abu ya zama a sha Allah ya tsare tana mamakin wannan قال كذلك كذلك الله يخلق ما يشاء kamar haka ne Allah yake halitta abin da ya gada ba ba wai sai yadda kika sani ba ba sai yadda al'ada suka saba ba idza qada amran yayin da Allah ya hukunta kasancewa wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun cewa yake yi da shi kasance fa yakunu sai abin ya kasance kama yuridu kamar da Allah yake so tabaraka wa ta'ala da haka maryam sai ki yi haƙuri ki karɓi ƙaddarar ubangiji ke kuma ni'imar da Allah madaukin sarki ya muke nan ita maryam din dama akwai abun mamaki a kanta a kuma dama ta yaya ba aka aka same ta ko inda dama iyayenta ba sun wuce munzalin haihuwa ko ba ka bane sun wuce munzalin haihuwa suka same ta bayan sun ɗauke tsammanin samunta ita kuma aka daɗa kafa mata aya haihuwar ta aya mana haifarta da aka yi aya haifar abin da za ta haifa ita ma kuma aya to haka Allah ce idan qada amran fa inna ma يقول له كن فيكون وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر هكا الله يشي هذا الأمر إنه كما أبني kamar kintawa da ido ne kawai yanzu yanzu in Allah ya abu ya faru sai abu ya faru ba tare da bata lokaci ba to sai Allah ya ce mai kuma wa ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل haka ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم haka أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم na'am إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل za a baki da kuma Allah zai sanar da shi alkitab shi ne littafi wanda kowane annabi Allah yana ba shi littafi ko sannan zai karantar da shi rubutu da iya zana dukkan harrufa ya gane wancan ya hada shi da wannan zai ba da kaza wal hikmata kuma Allah zai bashi ilimi al ilmi wal fiqh shine al hikma wa taura zai bashi sanin at taura wal injil da kuma injila Allah ya bashi sanin at taura da injila ba wannan kadai ba wa rasulan za mu sanya shi ya zamanto annabi ila bani isra'il wannan duk maryam ake gaya mata ba kafin a haifi dan ba wa rasulan ila bani isra'il zai kasance manzo ne zuwa ga bani isra'il malamai suka ce kana rasulan fi hali siba annabi isa tun yana yaro karami ma ya zama manzo bai da wasu malaman ko suka ce a'a ai bayan da za a samu wanzo kuma yaro suka ce kana rasulan ba'da bulugh an dai ba da labarin zai zama manzo din ne tun yana yaro amma sai ya zama ya balaga ne zai ɗauki sunan manzo din ya ce ila bani isra'il farkon annabi cikin annabawan bani isra'ila shine annabi yusuf alaihi salam na ƙarshen su kuma shine annabi isa alaihi salatu wassalam yayin da aka tashi annabi عيسى عليه السلام سيتي عني قد جئتكم بآية من ربكم لي نازمكم دا علامة دا أبنجزكم تبارك وتعالى yayin da annabi isa ya gaya wa bani isra'ila wannan sai suka ce me wannan aya din me alamar sai ce anni أخلق لكم من الطين كهيئة الطير kamar suna tambayar ta me me aya da kazo me alama da kazo shi me mu'jiza da kazo shi yace ni zan rinka halitta muku kamar tsuntsu zan muku halitta kamar tsuntsu ka hay'atu tayyib in halitta muku shi da tabo shi ne min at-tayyib akhluqu lakum min at-tayyib ka hay'atu tayyib zan samu tabo in gina shi kamar tsuntsu fa an fuku fihi sai in busa masa rai fa yakunu tayran bi idhnillah kuma zai zama tsuntsun da izinin Allah wanda wannan ba ku san shi ba ba yanda za a mutu ya samu yin tabo ya gina shi kuma ya busa masa ne kuma ya zama tsuntsun gaske nan a'a to ni zan mayar muku ce tsuntsun gaske nan amma bi idinillah ku lura fa bi idinin Allah tabaraka wa ta'ala malamai suka ce ya halicci tsuntsaye dewa ba ma ɗaya ba dewa ya gina ya gina ya gina sai bura mai rai sai tashi ya gina ya gina sai bura mai rai sai tashi wajen wannan dambe wajen su imani da shi su yarda da shi su yarda cewa shi annabi ne manzo aikace daga Allah a wata kira ta mutanen Madina da Yaqo fa yakunu ta'iran mai kun fa yakunu tayr sai kasance mai tashi sama kenan tsuntsu mai tashi dama an ce da tsuntsu tsuntsu da an ce da tsuntsu a tairu da saboda ya nauka ne yafi ko ba ka bane ai sai da ake ce da da da da jirgin sama a tayyara ne a tayyara ne tashi sama ake ce da ita a ta'ira ko mai tashi sama jirgin sama a ta'ira tsuntsu kuma a tairu ko a ta'iru duk dai ma'anar ɗaya ne tairu suna tashi sama ka ji wannan وأبرر الأكمه والأبرص كما إنا وركد الأكمه شنو مكاهو وند أكا هيفيشي أمكاهو ما bawai wanda daga baya makance ba haka Abdullahi dan Abbas ya faɗa yace al-akma shine wanda aka haife shi makahu wa in kana wasu malaman suna faɗa irin su Imam Hassan al-Basri da Sibbi suna cewa al-akma kai ana nufin makahu ne ala hal annabi Isa yana warkar da makahu ko wanda aka haife shi da makantar ko wanda ya makance daga baya wal abrasa kuma ina warkar da kufurta wasu malaman suka ce al'akma shine wanda yana gani da rana amma baya gani da daddare irin masu gindini din da shine al'akma wani inda da rana ne yana gani tarwal amma in dare sai an mai jagora ban daki sai an kai shi ko fitila ne baya gani akwai da yawa cikin mutane masu irin wannan larura Allah ba su lafiya sannan na warkar da kutare wanda kuturtar sai ya bayyana annabi isa allah ya cire shi wato a zamanin mutanen da suke inkarin likitanci sai allah ya turo musu annabi likita kaji ko annabi ne likita duk a cikin annabawa shi ne likita manzo allah kuma kaga da allah ya turo sai ba shi mu'jiza ta tsatsagewar wata ko suke gani ƙarara ya ba shi mujiza ya kira bishiya wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya je wurinsa za su tafi zai sallama da sai ce kaga in ka je wacce bishiyar ka ce da ita muhammadu yana kiranta sallallahu alaihi wa sallam wannan mutum kamar da wasa malam ya je gindin bishiya ya ce ke baiwa Allah ga can Muhammad yana kiran ki ko ya tsaya ga ikon Allah ya ce a gaban sa kurin wannan bishiya din ta girgije ta girgije ta girgije kurin su fara dungurawa tana ta gowa tana dungurawa tana ta gowa ta yi zuwa har gurin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun yana yaro karami idan yana tafiya sai ga girgije ya zo yana masa inuwa yana tafiya kurin babu inuwa ba gurin sai ga girgije a yanzu girgije ko girgije kullum yana masa inuwa tun yana yaro ya wanda ana yi ne duk dan mutane su gaskata shi su yi imani da shi amma yanzu mutum yana nan wannan ni'ima ta samu a zuwa masa bayani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko a mai bayani sunnar annabi ka ya tsaurace mata baya aikatawa akwai hasarar da ta wuce wannan ai musiba ta wuce wannan Allah ya tsare malamai suka ce ana tara wa annabi Musa marasa annabi Isa alayhi salam marasa lafiya a rana guda mutum wajen dubu hamsin tari guda iya ganin sa wanda ya samu dama ya so kansa duk wanda ya zo kansa kawai zai warkar da shi wanda zai iya tahowa annabi Isa ya ce taho zai same ni wanda ba zai iya ba ya zauna inda yake zan zai same shi suka ta kawowa yana warkarwa amma shi dan ci wasu ban su imani ba dan me sa yake warkarwa wai dan dai su aminci su yadda cewa annabi ne ya kake daga Allah malam Allah ya riga yanke mutane hanzari ba Allah nake ga muku Allah ya yanke mutane hanzari hujjoji sun bayyana da ya zama wajibi mutane su yi imani to kai ba ma wannan ba wa uhurul mauta ina ma raya matacce amma bi idinillah da izinin Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya raya matacce din shi annabi Isa alaihi salatu wassalam insha Allah sati mai zuwa za mu yi bayani cikakke dangane da annabi Isa waye shi annabi Isa da irin mu'jizozinsa da irin kaza da irin maganganun da sai kirista suke ta faɗa a kansa na kare da yin da na gaskiyar nawa insha Allah darasin muka sati mai zuwa zai keɓanci magana ne akan annabi Isa alaihi salatu wassalam da kuma wani bangare na na na Maryam alaihi salatu wassalam wa yunabbi'ukum bima ta'kulun wa ma tadakhirun kuma ni zan rinka ba ku labari bima ta'kuluna dangane da abubuwan da kuke ci ko abin da kuka ci ban san me kuka ci ba a gidajenku amma in kun zo wurina zan gaya muku abu kaza kuka ci wa ma taddakhirun da abin da ma kuka tsaye kuke ajiyewa fi buyutikum a gidajenku inna fi zalika lalle wannan a cikin wannan bayani la ayatan lakum akwai aya mu'jiza gare ku in kuntum mu'minin idan kun kasance wato masu imani ne masu gaskata Allah tabaraka wa ta'ala malamai suka ce annabi isa alaihi salatu wassalam idan ya zo ya ga mutum yana tsaye a gabansa kullum sai ce kai abu kaza ka ce a gida ko sai ce hakan ne abu kaza din ya ce yanzu in ga zamanin sa ne yana ganin kamar da sun sai ce yau shinkafa da ake gaci kuma kuma kuma dole ne shinkafa da ake gaci baya kuskurewa kaga wannan duk wata aya ne ai to ba ma haka ba sai ce gobe kuma gidan ku abu kaza za a yi gobe abu kaza za a dafa a gidanku yau kaza aka ko gobe kaza za a yi a gidanku kuma wallahi sai an yi haka da yaran banu isra'ila suka fara fituwa da shi ba sai annabi isa ya zo in yaran sun haɗe shi kamar da imamu a suddi ya faɗa yadda imamu zai ya kawo cikin tafsiri idan yara suka zo sai ya ce da su a gidanku a kaza an ba ku sai ce a yara sai su koma gida suna kuka sai ce amma sai amma sai iyayen sai ce wa ji abu sai ce isa ce to lalle isa ya zama muku matsala ke isa yana so ya da kwandi sai suka ɓoye yaran suka riƙe su suka hana su zuwa wurin annabi isa din alaihi salatu wassalam to waɗannan da yan uwana duk gaba ɗaya suna bayani ne akan
حرم عليكم وجئت جئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة كما من جسكة التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم sannan zan halatta muku wani bangare daga cikin abubuwan da aka haramta muku malamai suka ce wannan dalili ne karara da yake nuna cewa ashe shari'ar annabi isa salam ta shafe wani bangare na shari'ar annabi musa salatu wassalam lalle ya gaskata a taura din ba wai ya karyata ta bane amma kuma sai shari'arsa ta goge wani abu daga cikin shari'ar Nabi Isa alaihi Musa alaihi salam kamar yadda shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ta goge sauran shari'o'i sai kaɗan daga cikin abubuwa da aka iya aiki da su na can waɗannan shari'o'i kuma na aiki iya aiki da su a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ne wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum zan halatta muku abin da aka haramta muku na nama da kuma irin kitse an haramta musu da banu isra'ila kenan zamanin annabi musa sai in halatta muku waji'tukum bi ayatin min rabbikum kuma ni na zo muku bi hujja aya hujja kenan hujja daga ubangijin ayoyin ne su ne waɗanda wanda muka yi bayani abubuwan da suka gabata daga baya ubri'ul akmaha wal abrasa wa ubri'ul mauta ko وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا أو تكرار فيكون طائرا بإذن الله ولا نسول آية نازل لكم هجة من ربكم daga ubangijinku fattakullaha ku bi tsoron Allah wa atu'un kuma ku mun da'a ku mun biyayya inna Allah rabbi wa rabbukum sakon da shine aqida da ta tazo inna Allah lalle Allah din nan rabbi ubangiji na ne ashe wannan ya nuna cewa shi kansa annabi Isa duk da mu'jizar da Allah madaukin sarki ya bashi to bai mai da kansa Allah ba ina yan kirista masu cewa Isa dan Allah ne ko ina yan kirista masu cewa Isa Allah ne ya ce inna allaha rabbi wa rabbukum haka kuma a bible din ma ya faɗa ubangiji Allah na ne kuma Allah ku ne ashe da dan kirista da annabi Isa alaihi salatu wassalam dukan su gaba ɗaya za su yi tarayya ne su bauta wa Allah ba wai su bauta wa Isa ba ba a bauta wa Jesus ba a bauta wa Mary ana bauta wa Allah ne shi shi kadai kuma Isa ba Allah bane don nan ya ce shi ɗin Allah Ubangiji shi akwai wani Allah daban akwai kuma Isa Isa bawan Allah rabbi wa rabbukum fa'budun ku bauta masa hada siratul mustaqim lalle wannan ita ce hanya mai kakkiya tarwal da za ta kai ka gidan aljanna idan ka bita to wannan yake nuna cewa ya koyi uwana duk matsayi da Allah ya bawa mutum duk ɗaukaka da Allah ba mutum ai bai kai annabawa ko ba ka bane ga mu'jizozi a hannun annabawa ga ɗaukaka a hannun annabawa Allah amma dan Allah kun ji sun kira sun ce a bauta musu kun ji sun ce in za a yi abu a kira su to da'awar annabawa da'awa ce ga baki ɗayanta akan tauhidi annabi baya kiran wani mabiyinsa ya ce ya bauta masa duk malami ko shehi ko wali da ka ji yana kiran mutane cewa su bauta masu to bai ga hanyar annabawa ba yanzu ka duba abin da annabi isa yake yi kai ka ce da ƙarshe za mu yi tsammanin zai ce to ku bauta mun dan Allah wanda yake wannan abin in yake abauta mai ba za a bauta masa ba to amma ka ga da ƙarshe cewa yayi inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratal mustaqim to ina wadanda ake sa suna bauta ka je gindin kabarin wani kurin kana kiran sunansa mai kun ka kira sunan Allah idan za ka faɗi mai kun ka kira sunan Allah sai ka kira sunan wani daidai jin carbin nan fa akwai waɗanda fa sunan su kurum ake kira na'am mai kun ka kira Allah kurum su za ka rinka kira wani idan kana kiran su za su cece ka idan ka je kabarin su sai ka ta kiran su kana ta kiran su kana ta kiran su kana ta kiran su wani an tashin kiyama wai su za su cece ka yayin ma za ka nemi wani abu a gurin Allah sai dai ka ce su baka sannan Allah ya ba su sai su baka kai ba ka da matsayin da Allah maɗaukakin sarki za ka roƙe shi da rai ya baka sai ka yi kamun kafa ka ce wani ya baka sannan sai shi ɗin sai Allah ya bashi sai ya baka. Shi za su kai su matsayin annabawa a wata riwayar ma cewa suke yi malaman su sun fi annabawa haka su ba suka faɗa suka ce shehunai sun fi annabawa shehunai waliyin sun fi annabawa ne dalili suka ce abu ne a fili ko ana kwana-kwanan da wani malami cikin malaman ɗariƙan da an tambaye shi ce ai wani abu ne amma abin mamaki bane ce falala ce Allah yake ba wanda ya gada ba yace yace su annabawa suna karban wahayi ne ba direct suke karba daga Allah ba sai Allah turo mala'ika Jibril sannan ya bayar su ku shehunne da waliyai direct suke karba a gurin Allah babu haji suka ce da wannan da waɗancan sai suka fugata a gurin Allah mabiya suka ce waɗannan to Allah kiyaye Allah tsare mu da wannan mu'minin aqida kuwa sai ta zaman lafiyar ka kawai ka zama dan sunna الكتاب والسنة قال الله قال رسول الله الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم wannan bawa Allah yake cewa assalamu alaikum a madadina da iyalana malam muna miƙa maka jaje da dangane da abin da ya faru da gare ka Allah ya kare Allah ya kiyaye amin Allah ya mayar maka da alkhairi kuma Allah ya ninka maka abin da karanta amin to ba shi kadai ne na san akwai takaddu da yawa yana aiko wato satin da wuce ne ranar talata Allah ya kaddara mun yin hadari da mota a hanyar Bauchi kenan da safe da misalin karfe 11 na safe ran talata da ta wuce amma cikin taimakon Allah cikin dai addu'o'i da kuke na alkhairi ka gane nan ba abin da ya same ni haka aka yi muka yi hadarin muka gama in ka ne ni kadai ne dai a motar sai wani yaro amma ba abin da ya same ni motar dai ta yi kwandon ta lalace gaba daya Allah ya taimake mu duka cutar dingirawa amma haka na fito lafiya ta kalau babu abin da ya same ni eh alhamdulillah wannan wannan ba wani abu yake nuna ba illa wato a nuna ma Allah yana kaunarka wato ko kwana ɗaya ne Allah ya baka ka ƙara kai istighfari ka gode wa Allah kuma manzo Allah yana faɗa cewa yutara yumin ala qadri imanihi ana jarrabar mu'mini a bisa gwargwadon imaninsa to kaga abin ya kare maka akan kurin dukiyarka baka kashe wani ba baka buga dabba ba ya kamata a ce irin wannan hadarin mutum ma ya fita a kakkari a gudu tsure ka gama cewa shekaru yana jinya amma ka gama na lafiya ta galar abin da ya sani alhamdulillah haka muka muka gama wannan wannan kuma abun hawa kuma dama Allah ne kawo kuma zai kawo ta mun yadda da wannan da haka da yawa yan wasan gugu waya da takaddu ma na sama da kirma da yaji niyabatan ankum dan uwa ya riƙe wannan takaddar na amsa na gode kuma Allah ya tsare mu gaba daya kuma Allah ya kiyaye mu a rayuwar mu samu cika da imani dan uwa yana ba da wato dattijo cikin da ta masallacin nan yana ba da shawara mai cewa ya kamata iyaye da kuma hukuma a kiyaye dangane da makarantun islamiyyai akwai wato 'yan shi'a suna shiga suna canja kama suna shiga makarantun islamiyyu suna karantar da 'ya'yanmu da sunan za su karantar da su amma su karantar da su a ƙila ta shi'a amma ba kowa yake gane ba matsalar ba shi kawai da ya tashi sai ɗauki ɗansa sai miƙa shi kawai kashe makaranta baya bincika suwaye masu karantarwa to yanzu 'yan shi'a da ba da suke yi za su iya dan shiya yan shiya za su iya za su su shiga wannan unguwar ta ta sabuwar gandu din nan su zuba yara guda goma su kakkama musu shagunan haya za su fito da sufa ta ustazai ya sayyabai kullum sai a dauke ta makamcin islamiyya suna karantarwa suna sa musu aƙidu na shi'anci gaskiya akwai aiki wannan aikin kuma galiba yana kan samari ne ko ne za ku tashi ku yi islamiyya ko samari na sunna ku ta kirkirar islamiyyu kuna karantarwa sannan kuma duk wanda zai karantar ba wani mujamala ba wani koye-koye kowa sai an san aƙidarsa duk wanda aka zaba a guri ba a san shi ba a san ina yake ba to ko ku rabu da shi wannan shi ne abin da yake faruwa da tije dangane da hukuma hukuma babu ruwanta da wannan ai ba hukuma ba abin da za ta akan wannan ba ta sa baki akan abin da ya shafi wannan harka ta addini mu din dai mu za mu je su suna cikin harkar mulkin su ne kawai abin da ya zama yau da wani abu ya shafi siyasa ne ko ya shafi wani abu nasu to shi ne za su amma nan ba za su iya sa hannu ba ba za su iya komai ba ba ga zama taro aka zo ana yi na malamai ma wani malami a cikin malamai a nan a garin an zo ana taron malamai sai ya ce wai bai kuma kinan shi'a ba ya ana taron malamai sai ya ce subhanallah ya shi'a kuma sai ce to su ba musulmi ba ne a wani malami ne fa an zo ana taron malamai buɗe baki ya faɗi wannan kaga wannan gaba ɗaya ma bai kamata ya shiga wannan taron ba inda har yana tunanin a Kano ya kamata an zo taron malamai yayi kungiyar shi a su ma su zo su shigo wallahi kaga bai kamata ba wannan bai dace ba ma ya zama malami bai ma san me yake yi ba kuma ka tona watakila wani ne ma babba ne a wata unguwa Allah tsaye da haka ya kamata ku kiyaye ku sa yayan ku islamiyyun da kuka yarda da malaman sannan kuma abu bai da islamiyu ku samari in kun je jami'a kun dawo da yamma kuma bai islamiyu irin makarantar dare din nan ko ta bayan isha'i ko ta bayan la'asar ko bude tsakanin magariba da isha'i ka je wani masallaci za ka saurari ilimi naka darasi bayan isha'i kuma ku zo ku karantar kowa aikin za ku kenan mu ma muna zuwa mu ba da lokaci mu karantar da ku to kun kuma sai ku zo ku tara yaran unguwa kuna samu su aqida yanzu kowa fa sunna zai ba wani maganar a koyo koyo kai ai sunna a gaya mutane gaskiya kawai Allah ya taimake mu wannan sanarwa ce daga yan agaji cewa don Allah a gaya masu abin hawa musamman masu mota da babur cewa don Allah idan an ajiye abin hawan nan lokacin ana karatu ba a yadda wani sai ya zagaya ya ce zai dauki mota sai fita ba ko wani ya je ya shiga cikin babura ce wai shi yana da uzuri ne duk wanda ya san yana da uzuri to kafin ya tafi ko yan agaji dabarar da za ku yi shi ne idan an zo ranar karatu irin wannan da mutane su saduwa da yawa sai ku ware ku sanar da mu mu faɗa cewa duk mai uzuri cewa da an yi sallah zai fita ko ana cikin karatu zai fita to ya je ya ajiye motarsa a can bangaren ko ya ajiye babatinsa a can bangaren kuma ku samu wani tiket ko wani ɗan kati ko wata takarda ko kati na roba a yi da sunan wannan masallacin za a iya yi idan kana da uzuri sai mu baka in ka zo ba za ka ɗauki motar nan ba sai ka ba mu wannan katin za mu iya yi waɗanda ba su da uzuri kuma mun riga mun sani daga nan har iyadu ba wanda zai ɗauka sai an tashi kuma ni yana ba da goyon baya ga 'yan agaji akan wannan kuma kuma ku ba da haɗin kai kuma ina fatan 'yan agaji daga sati mai zuwa insha Allah za ku yi ku zo da wani tiket ko wani abu wanda ba za a iya imitating ɗinsa a kwafe shi ba ku samu ko wasu roba ko wani abu dai haka da za ku bayar kowace alama ne ma abu wai ku sani idan zai tafi ku ajiye dan agaji guda yana kula da baburan da motocin waɗanda za su fita wanda ba zai fita ba kuma ya tashi inda ba zai isa ya ɗauka ba sai an tashi to idan kun yi haka za ku samu control kuma za ku tsare abin hawan mutane amma wallahi idan ku masu mota ba kuma da haɗin kai ba kuma ku masu babur ba kuma da haɗin kai ba wallahi ana samun barayi suna zuwa gurin karantuka da yawa wallahi idan ana zuwa ana ɗauka haka kurin wani barawon babur ɗinka zai biyo ka daga unguwarku ya zo ya zauna a kusa da kai a sahu shi ɗaya ne ko su su biyu sai ya tabbatar ka saki jiki kurin kana sauraron malami sai ya tashi dama yana da mastaki ɗinsa sai ya tashi ya fita ya ɗauki takalminsa kurin ya je ya soka babur ɗinka ya tayar ya tafiyarsa saboda dan agaji bai hana ba in yi mai magana zai ce na sani da haka aka yi kamata ku mu a wasu wanda amfana haka muke in mun an ajiye ba wanda ya sai dauka ko za ka ne dai ka je ka dawo kurum to ne na goyi bayan wannan gaskiya don tsare dukiyoyin mutane wani bawan Allah ya rubuto ciki a ba a ciki a masallaci ka zo ka samu liman ko ka samu ladan to yan kwamitin masallaci ka ce kana cikin abu kaza in an gani a baka amma wai a sanar ala sika jama'a an jefa da abu kaza da ya kawo haramun ne wani ya tashi yana ciki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam na dabba su zama da manzo Allah ya ce kada Allah ya dawo maka da ita masallatai ba a gina su don yin cikiya ba wani kuma ya tashi yana kalle jama'a sai kaza a sai kaza a sai kaza a cikin masallaci manzo Allah ya ce kada Allah ya ma albarka ka ci riba a cikin kasuwancinka kada Allah ya sa riba albarka cikin ribar kasuwancinka cikiya da sayar da abu ba a yi a cikin masallaci amma wasu malaman suna cewa idan an tsinto ne aka kawo in an tsinto ne aka kawo to ya halatta ladan ya ce an kawo wani abu mai shi zai dauka kaga ba cewa aka yi jama'a abu kaza ya bata a kawo ba a nan ana sanarwa ne sanarwa ake yi cewa mai shi zai karba ka je banda agogon ka zai karba haka wasu malaman sauran da Allah mace idan tana yin sallah ana kiran ta za ta yi sai ta gyaran murya ba ta gyaran murya ko ta dan kwankwasa wani abu da za a gane sallah take amma duk wanda da masu yana daga ci awon sai rage mutum ku shiri canta in dai babu matsala ko mutum ya shiru ko wanda ya sallama ya sallama ya ga babu amsa ba sai juya ba in kuma za a gyaran murya a nan lauriya take na sai a yi malam ne hukuncin wanda ana hudu ba yana yin tasbihi tasbihin sa da yake kuma ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yasa nake ne dan annabi ya hana yin magana a wajen annabi ya hana bai ma cewa aka duk wanda ana hudu ba ma yayi ma yayi magana ba bai da hudu ba bai da juma da haka bai halatta ba yana zo hudu ba kurin shiru ake ana kallon liman ana jin da yake bala to shi yasa ake so liman ya tanadi maudu'i mai kyau mai shiga jiki ya isar da sabon wa al'umma wannan malam yace da Allah malam an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin hajji ɗaya a rayuwarsa kuma an ce ya soke raƙumi guda ɗari to amma ni na ga wani hadisi daga nana Aisha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hado ya yanka dabbobi alganamu kenan ya yanka dabbobi ko sau ɗaya kenan ta ce ko ce ku tambaya ta nan to kenan a aikin hajjin ban kwanan ne wannan ko wannan ko ko yaya ai ka san yayi layya ko yayi layya akwai layya akwai akwai wannan akwai hadaya ta soke dabbobi ta soke raƙuma wasu malaman suna kiran layyan ma da hadaya din aikin hajji kan tabbas kwaya ɗaya annabi kwaya ɗaya yayi umra kuma kwaya hudu aikin hajji ɗaya umra hudu haka yi haka malamai suka faɗa Allah ya musu rahama da haka wannan sai a dauke shi a matsayin kamar irin lallabe layya da Allah malam ne hukuncin da yin sallah da riga mai hoto kamar hoton naman dawa ko kuma wani makamancin wannan kamar su jiwa ko mage ko wani makamancin wannan bai kamata ba makarunji ne malamai sun hana malamai sun hana akwai ma waɗanda ma suke sa hoton mutane ma su sallah malam bai da aiki ne fa cikin riga fa annabi ya sa babban riga aiki ne na cikin riga yana yin sallah sai ya aka sai kalli rigar yana idan da sallah kurin sai cire rigar ya jefa ta yace ga ta nan ku kai wa Abuja ku ce ba ni rigar ta wannan yadda ba ta da aikin saboda wannan rigar da na sa da aikin ta dauki hankali na sallah ba ran sake sallah da ita ba kullum aiki duk wanda ta ga dole ma sun yi aiki a rigunan mu kowa koya ma dai sai ka dan tsarga shi bai kuma yanzu a kawo ni yayin ma ai ya kamata masu yayi su kawo yayi da za a dan hutar da mutane kullum a samu shadda a mata a mata dinki tsada ka ji ko empty a mata aljihu mai kyau a mata kala mai kyau kullum kaga da tawadu'u da kwantar da hankali ke muna fatan Allah kawo wannan yayin da huta da kudin abin nan tele to idan ya kasance aikin riga ya ɗauki hankalinsa ya jefar da rigar ya ƙi sallah da ita to na ga wanda zai sa hotuna kaga ai bai kamata ba bai kamata ba da haka ya kamata a kiyaye bai halatta ba yin sallah da riga mai hoto bai halatta ba ko kuma a yi sallah ana kallon hoto wasu masallatan da ake riƙe hoton shehuna a alƙiblan masallacin yanzu a masallaci duk an kewaye shi an manna hotuna wannan bai halatta ba a san shi a cikin zuciyarka kurum amma me ne liƙa shi a masallaci ya zama bai taken tambaya ta ƙarshe wannan bawan Allah yake cewa da Allah mana a yi bayani a dangane da wannan hadisin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yawmul juma'a mafi bikin kwanaki shine a cikin kwanakin nan shine ranar juma'a النبي تؤثر علي الصلاة في ركوعي كيوم صلاتي فإن الصلاة تكون معروضة علي أنا بجرم بصلاة كل أجرين وانا حديث yana nuna mana falalari yi wa manzon Allah salati ranar juma'a kuma ya tabbata cewa duk ranar juma'a ana so ka yawaita yi wa annabi salati saboda ana bujirin da salatin gare ni suka ce ya manzon Allah wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa kad arinta ya manzan Allah ya za a bujiro maka da addu'ar da salati da muke maka alhalin karibin dubi sai annabi yace a'a yace inna Allah harrama ala al-ardi ajsad al-anbiya'i Allah ya haramta wa ƙasa ta ci jikin annabawa ƙasa ba ta cin jikin annabi ta rigirgirge masa jiki yau ya zama ƙasa ya zama ba komai kamar yadda in wani ya mutu za a zo a tona ya tara a gaba mu shi sai kashi annabawa yadda suke ɗin nan aka za su kashi ana samun wasu ma daga cikin bayan Allah ba Jabir ɗan Abdullahi yace a babansa Abdullahi bin Haram yace bayan shekaru aru aru a zamanin mulkin Muawiya ma wata rana a- da yake baban suna ce wanda suka yi shahada a yakin Uhud yace wata rana ruwa mamakon ruwa hanyar ruwa ta zo ta bi ta kaburukan shahada Uhud Muawiya yace bari a caccanja musu ne don saboda kada ruwa ya lalata yace da aka zo ana tona kurin sai na zo na ga babana ga jinin da raunin da aka yi masa hannunsa yana daidai gurin da aka yi masa raunin kuma har yanzu da jinin yana nan jinin da aka binne shi aka yake in ji jabir dan abdullahi to ana samun bayan Allah da ko kowa makabarta ne in an zo ana tono tsohuwar makabarta ana tona su ka gano wani ne kafanin sa bari zai kamar yau aka sashi akwai wanda Allah yake musu wannan to amma wannan zaɓe ne daga Allah amma annabawan Allah kan namu ƙasa ba ta cinye su to yanda ake bijiro mai salati duk wanda yawa Allah manzo Allah salati Allah yana sanar da shi wani wani amma salati Allah yana sanar da shi wannan yana nuna mana falalar salatin annabi amma salatin annabi fa yawwa salati na annabi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid ko kuma wani salatin da ya inganta a riwaya ba salatin da ba da isnadi ba ko salatin da yake kirkira aka kullum aka ce annabi ya ba da shi ya mafarki ko kuma a ce wai ma an gamu da shi kekere kekere bai ba wa abubakar ba bai ba wa umar ba bai ba wa usman bai ba wa ali ba bai ba wa abu hurairah bai ba wa aisha bai ba wa kowa ba sai ya ba wani can daga karshe karshen karshe ya ba shi ya kawo kina annabi yayi mantuwa kenan a'a mu kan muna nan mun rike na asali tun can malam da ka kama reshi da ka kama asali yaya ka rike asali mun muna gindin bishiyar asalinta yawa ka kama reshi kana kana nuno abin da muka faɗa dai Allah ma mu nada na kuskure Allah mana afuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk